أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وسلامه على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الهاشم وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هذه إلى يوم الدين حق قدره ودار العظيم الحمد لله نعم سيدي بعد كلاتن الأذكار ماذا أتاشي na ikama ne ko شيء إذا سمع المؤذن فصل واعلم أن الأذان والإقامة السنة باب في صفة باب صفة
أتكن ثاني ما بصفة الإمامة بسم الله الرحمن الرحيم فصل to wannan fasali ne ka sani cewa kiran sallah da ikama sunna ne a wajen mu shafi'awa haka ma a wajen gewa daga malamai bisa masaba da yake tafi inganci wadda ita ce a bazzabi daidai kiran sallar sallar juma'a wa gairiha da wannan ta duk ɗaya ne a wannan akwai wanda suka tafi akan cewa ita juma'a kiran sallata wajibi ne amma sauran salloli yin kiran sallah gare su sunna ce to aka ce zancen dai da ya fi rinjaye shine cewa da sallar juma'a da sauran salloli dukkaninsu yi musu kiran sallah sunna ce wasu daga malaman mu shafi'awa suka ce da kiran sallah da ikama faru kifaya ne faru kifaya ne a kiran sallah faru kifaya ne a ikama wato a gari duk gari na musulmi dole a samu wanda zai kiran sallah ko da masallaci ɗaya aka yi in ya zama garin ba mai girba ba ne can can wanda kiran sallah na a masallaci ɗaya zai sa bangarori na garin su san cewa lokacin sallah ya yi shi kenan an ba da faru kifaya amma idan ba a yi ba zai zama duk mutan garin sun yi zunubi kuma akwai damar a yaƙe su ma akan kin yin kiran sallah hakanan iƙama ma cewa ita ma faru kifaya ce to wakala wasu suka ce a'a da kiran sallah da ikama faru kifaya ne a sallar juma'a banda sauran salloli ba juma'a ba in mun tafi akan cewa kiran sallah da kuma ikama faru kifaya ne ya zama kenan fata raka da a ce mutanen wani gari za su bar kiran sallah ko su bar ikama ko mutanen wata unguwa za a yaƙe su kenan akwai damar a yaƙe su akan barin kiran sallar ko barin ikama amma mun tafi akan cewa da kiran sallah da ikama duk sunnoni ne lam yuqatalu ba za a yaƙe su da wasu saboda yake ita tafi inganci ita ce abin zabi kamar yadda ba a yaƙe su don sun bar sanna sunna a zahar ma'ana sun bar sallar nafila da ake tare da azahar ko abin da ya kama da ita wasu malaman mu suka ce zahiru a'a za a yi kasu ko da an ce sunna ce domin wata alama ce ta addini wadda take a fili to wannan fasali ne an so a yi kiran sallah a hankali a tsera kalmomin nasa a hankali an so a ɗaga murya da kiran sallah An so ita iƙama a yi ta da sauri ka a jata. Hakanan muryar iƙama ta zamo ta fi ƙasa fiye da muryar kiran sallah. a ba a son a ce a ikama a daga murya irin yadda za a daga a kiran sallah duk da dai an ce ita din ma a daga murya amma dai daga murya ba kamar yadda za a daga a kiran sallah ba an so wanda zai kiran sallah ya zamo mai kyan murya mai daɗin murya wanda yake amintacce مأمونة amintacce خبيرة wanda yake ya san wakace متبرئة kuma ya zamo yana ikamar dan Allah ba yana yi bane dan a biya shi
ويستحب أن ya zo a hadisi ya zo a sashen hadisai cewa wanda ya kiran sallah shekara bakwai ya zama shekara bakwai nan da yana kiran sallah yana yi ne dan Allah to Allah ya rubuta masa kubuta daga wuta kamar za a bashi wata satirken na cewa shi din nan ne ba ruwan wuta da shi wanda wannan hadisin turmuzi ya ruwaito shi da shi da wani da shi da wasu masu ruwaito hadisin to ko da yake an ce sinadinsa da yan magana a kai akwai kuma ruwaya hadisin da dabarani ya ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kiran sallah wanda yake yana yin kiran sallar dan Allah kamar wanda ya shahada ne a wajen yaƙi wanda ya zamo diya kwabar da jininsa kuma cewa shi wannan ko mutuwaye tsutsa ba za ta taɓa namansa a cikin kabari ba to an ويستحب ce ba yanda ya zo a ruwayoyi daban-daban akwai waɗanda tsutsa ba ta taɓa namansu a kabari yanda wato wani malami ya waƙe su yake cewa la ya kulu dudu jisman linnabi wala mu'azzinun bi tisabin wa shahidi zuki wa alimin fa amilin lillahi mujtaniban أكل الكرام كثير كو كثير الدين والنسك لا يأكل الدود جسما للنبي أوزا باتا تبا ناما النبي wanda yake annabi wala mu'azzinin bi ittisabi ko wanda yake kiran sallah ba dan a biya shi wani abu a nan duniya ba shi yana yi ne dan Allah wa shahidi ko wanda yake yin shahada a wajen yaƙi don taimakawa addinin Allah a zuki an tada ƙamshin wannan wa alim na hudu wanda wato cikin waɗanda tsutsa ba ta cin naman su an ce shine wanda yake malami amilillah da yake yin aiki da iliminsa don Allah mustaniban akalal harami halin kasancewarsa mai nisantar cin abin da yake haram kasirar dini wa nuski kuma halin kasancewarsa mai yawan addini da ibada. To, a wato, mai littafin umar da ce karahiya ne, mai kiran sallah a ce za a biya shi, musamman saboda hadisin da turmuzi ya ruwaito ya ce hadisi ne kyakkyawa. Haka ma sauran masu sunan nan sun ruwaito shi da Abu Dawud da nasa'i da ibn fajr na da ibn majah daga usman ibn abi al-as usman ibn abi al-as yace karshen abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa min ya rike alkawari na akai shine ka rike mai kiran sallah da ba zai ce sai an biya shi akan kiran sallar da yake ba to a mutabarri'a wa yustahabu an so أن يؤذن ya kiran sallah qa'iman alhali yana tsaye ba ya kiran sallah daga zaune ba
ويقيم ya iƙama alhali yana tsaye على طهارته kuma ya zamo yana da tsarki an so wanda zai kiran sallah ya zamo yana da alwala ba dole ba ne kenan shi mai kiran sallah sai yana da alwala A- amma dai ya fi a ce yana da alwala
وموضع آله ya zamo kuma akan waje wanda yake maɗaukaki
مستقبلا ya zamo ya fuskanci alƙibla ولو أذن da a ce zai kiran sallah أو أقام ko zai iƙama مستدبر القبلة alhali ya baiwa alƙibla baya أو قائدا ko ya yi a kiran sallah a zaune ko ya ikama a zaune أو مبتدئا ko a kishingide yana kwance أو محدثا kai omu hudisan ko kuma ya zamo bai da alwala أو جنوبا kai ko da ma a ce yana da janaba ne ساعة أذانه to kiran sallar ya inganta duk da haka wa kana makruha amma kuma abin da ya sai ya zamo ba daidai ba ne wanda zama wasu ba daidai ba bai hukunta a ce ya ɓaci ba
wal karahiyatu fil wal karahatu karhancin fil junubi dangane da mai janaba a shaddu ya fi tsanani min al umur daga wanda alwala ce kare bai da ita
wa karahatu al iqamati cewa ba a son a yi kama ba alwala karhancin haka ya fi tsanani daga fiye da cewa ba a son a yi kiran sallah ba alwala saboda ita yi kama ai abin da yake biyo bayanta sai da sallah to bai kama ko bai da alwala ya shi haye alwala ya zo shi da yake cewa karkamacin salatu karkamacin salatu to fasul wannan fasali ne la yushra'u al azan ba a shar'anta kiran sallah ba illa li salawati sai ko ga sallolin nan guda biyar ba a yi wa wata sallah kira ba a kiran ga sallah ga duk wata sallah in ba wannan guda biyar din nan ba a su ne sallah asuba da sallah azhar wal asr da sallar la'asar da sallar magarba da wal isha sallar isha
wa sawa'un fi al hal su wayannan sallolin guda biyar a iya kiran sallah gare su daidai wadda take za a yi ta ne a wakacinta ko wadda wakacin ya fita za a rama amma wannan a gane yana cikin wuraren da masabar malikawa ta bambanta da masabar shafi'awa a wajen malikawa mu a wajenmu duk sallar da rama ta za a yi to ba a shar'anta a yi mata kiran sallah ba amma su wajen shafi'awa sallah ko da rama ta za a yi ai mata kiran sallah mu ka ga yadda aka faɗa abu ta sarar sunnal azanu li sunnal azanu li menene gaban sunnal azanu li farrin wakatiyyin ko an sunnan ta kiran sallah ga sallah ta farilla ba sallar da ba ta farilla ba to anan mun gamu da mu da malikawa da shafi'a akan wannan nukuda amma wakatiyyin mu a wajen mu aka ce wadda za a yi ta a wakacinta sallar da wakacinta ya riga ya fita ba a neman a yi mata kiran sallah a wajen malikawa amma wajen shafi'awa suka ce ko ita din ma ana neman a yi mata kiran sallah
wa sawa'un daidai wanda yake mazaunin gida ko matafi wa sawa'un man sallawa daidai wanda zai sallah shi kadai aw fi jama'ati ko zai yi a cikin jama'a shi yasa su a wajen su a nan ma mun bambanta da su su a wajen su ko da mutum shi kadai zai sallah ma ya iya kiran sallah amma mu a wajen mu cewa aka yi li jama'atin sunnal azanu li jama'atin dalabat gairaha fi farrin wakati
wa idza azana wa'idu inda jama'a za su yi sallah in aka samu mutum ɗaya ya kiran sallah safa'il to ya isar wa sauran wa idza qaba fawa'itu idan ya rama fawaita sallolin da suka tsere masa fi waqtin a wa wakaci ɗaya azana lil aw- lil'ula wahda sai wata farkon kiran sallah ita kadai wa qama li kulli salati amma kowace sallah ya mata ta ta ikama
wa idza jama'a bayna idan zai hada salloli guda biyu ya yi su a wakaci daya azana lil zai kiran sallah ne ga ta farkon ita kadai wa qama lil amma kowace sallah ya mata ta ta ikama wanda shi ma dai anan akwai dan bambanci tsakaninmu da shafi'awa a wajen malikawa zancen da ya fi shura shine cewa kowace ma sai ya mata kiran sallah shi yasa a wajen malikawa kamar da ake hada azahar da la'asar a yi a arfa to azahar din za a yi mata ta ta kiran sallar la'asar ma za a yi mata ta ta kiran sallar ana gama azahar sai a tashi a kiran sallar da asar sannan a yi la'asar din ko a muzdalifa da ake hada tsakanin magarba da isha to za a yi wa magarba kiran sallah isha ma a yi mata kiran sallah amma wajen shafi'awa magarba kadai za a yi wa kiran sallah isha sai dai a yi mata ikama
wa amma ghayru salati amma sauran salloli ba sallolin nan guda biyar ba la yu'azzanu li shay'in min ba wadda ake wa kiran sallah bila kilafi ba saɓani a masabar shafi'awa haka nan mu ma a wajenmu
ثم منها ما يستحب أن يقال عند إرادة صلاتها في جماعة as-salatu jami'a sannan a cikin sallolin nan da ba na farilla ba akwai sallolin da an so su in za a tsaye da su a yi kira cewa as-salatu jami'a za a haɗu fa a yi sallah
مثل الإيد kamar sallar idi والكسوف ko ɓuyar rana ko والاستسقاء neman shayarwa ومنها مكة akwai a cikin sallolin ma la yustahabbu zalika wanda ba a son haka
وصلاة kan sunanin salawati kamar ka ƙetara ko ku amsa ka ce ƙetara kamar sunnonin salloli kamar wadda ake yi ah, kamar shafa'i da wuturi ko makamantansu wannan wafili da na fulfili al-mutlaqati na gaba daya wanda koyaushe mutum ya iya in banda sanda aka ce ba a yi nafila ba sannan wa min ha ma hatulifa fi akwai a cikin sallolin wadda aka samu sabanin malamai a iya cewa as-salatu jami'atun ko ko ba a iya fada ba kamar sallah asham a wajen shafi'awa akwai wanda suka ce in za a yi sallah asham a iya kira as-salatu jami'a za a ba yi sallah ko irin yadda ake faɗa a nan a fito za a tada sallah ko abin da ya kama da haka wal janaza ko sallar janaza amma dai zancen da ya fi inganci cewa zai zo da cewa a salatu jami'a a sallar asham ba amma ba a sallar janaza ba cewa a sallar janaza ba zai zo da haka ba a sallar asham ne kadai ake zuwa da haka to wannan fasali ne ikama ba ta inganta sai fa a wakacin sallah ba a yi wa sallah iƙa- iƙama kafin wakacinta sai ya yi ma da ake nufin shiga cikin sallar ba a iƙama a jingine daga baya a fara sallah sai sanda za a yi kabbar harama ake iƙama a kiran sallah ma bai inganta sai ko bayan shigar wakacin sallah sai fa sallah asuba ita kadai فإنه يجوز الآن ya halatta a yi mata kiran sallah قبل دخول tun kafin wakacinta ma ya yi وقت الوقت an samu sabani tsakanin malamai a game da wakacin da yin kiran sallar yake inganta ko yake halatta ga sallar asuba
والأسو zance da ya fi inganci إنه يجوز بعد نصف cewa ya halatta a yi mata kiran sallah bayan rabin dare kenan kamar a yanzu in mun ɗauka cewa rana tana faduwa yanzu rana ta kai ƙarshen yadda take kaiwa a sama ko ta kai sai bakwai saura minti biyar take faduwa kuma alfijir yana ketowa kamar nawa ne kamar bai karasa biyar saura goma ba ko kamar biyar saura minti goma sha biyu ne ko kamar biyar saura minti goma sha biyu ne a yanzu kaga kenan a nan daga karfe bakwai zuwa hudu da rabi muna da awanni nawa ga awa uku ah, ga awa biyar ga awa hudu da rabi ko daga bakwai zuwa sha biyu awa biyar ne daga sha biyu kuma zuwa hudu da rabi awa hudu da rabi ko ya zamo mun samu awa goma da rabi kenan ko sannan kuma ga minti kusan ishirin a can nan kuma ga minti biyar kaga kusan dai a wannan sun kusa sha ɗaya shi yasa kenan kamar daga bakwai saura minti biyar in ka ƙara awa biyar da rabi kenan sai a ce lokacin a fara kiran sallah asuba ya yi shi yasa kenan tun ma sha biyu da wani abu kenan bisa wannan ƙaulin a fara kiran sallah asuba tunda an ce bayan nisfin dare masu fidda hisabi kamar kalandar kano suna sa shigar nisfin daren a yanzu ko kusan sha biyu ne da 'yan mintuna kaɗan a wannan ƙaunar a wajen su shafi'awa amma mu a wajenmu sudusun lailil ahiri aka ce sudusun dare na ƙarshe shi yasa wannan a wannan ah, nan ga awa biyar ko a nan kuma ga awa hudu da rabi ga kuma kusan awa ɗaya kusan awa goma nan ita ce za ka kasa shida ya zama awa goma an kasa shida ga awa ɗaya ɗaya awa hudu a kasa shida minti sittin sittin sau hudu a kasa shida kaga ya zama minti arba'in kenan to shi yasa a wajen zancen da ya fi shi ne sai ya rage kamar awa ɗaya a yanzu da minti arba'in sannan ne za a farewa ita asuba kiran sallah yan ya zama kenan sai wajen bayan uku kenan a kamar uku da minti goma to a iya wa asuba kiran sallah a wajenmu tunda a sannan ka kara awa daya hudu da minti goma ka kara minti arba'in ya zama hudu da minti hamsin wanda daman yanzu asuba tana yi hudu ba da minti hamsin amma ba minti biyu ko kusan da minti arba'in da takwas ne take a yanzu ko wanda ta yi gobe jibi za ta sake sauyawa dai to amma dai a takaice wannan yadda za a gane kenan a za a gane a ku- a kusantawa to وقيل عند wanda akwai da sun ce sai yayin sahur
وقيل في جميع wanda an an ce yayin sahur kenan ya rage kamar awa biyu kenan kafin as- a- as- alfijir da keto wasu ka ce ma duk tsawon dare a iya mata kira
وليس ita asuba amma wannan ƙaunin ba komai bane
وقيل بعد ثلثي الليل wasu suka ce bayan sulsanin dare bayan sul- sulsani na dare ya huce in an kasa dare gida uku kaso biyu a ce ya huce
والمختار zance الأول abin zaɓi dai shine na farko cewa bayan rabin dare wato a wajen su shafiyawa amma mu zancen da yake mai rinjaye inda su dusul ahiri min allaili yayin su dusun karshe daga dare kamar yanzu ya rage awa ɗaya da minti arba'in kafin alfijir ya keto to alhamda sai mu tashi faslo wata kemul mar'atukum eh dan ga dare ne to bismillah faslo wannan fasali ne wata kemul المرأة mace tana ikama mace tana ikama ولكن سامش haka nan musa mushil ma yana ikama ولا يؤذنان yu'azzi amma ba sa kiran sallah ba haƙƙin mace bane ke kiran sallah ba haƙƙin musa mushil bane ya kiran sallah لأنهما domin su da mace da musa mushil an hana su حرك الصوت daga daga murya daga daga murya shi yasa ba daidai bane su daga murya a yanzu an samu yan rigima masu cewa ba to mace kun sallah za ta yi me zai me zai sa a ce wai ta karatu a boye Ah, ai abin da malamai suka sani cewa mace an hana ta daga ɗaukar murya abu ne wanda yake sananne amma a yanzu ne aka shigo da wannan cewa yau mun za ta yi musamman a gidanta ne ko a ɗakin ta ita kaɗai me zai hana ta daga muryarta da karatu Ah, ai an faɗa mace a ba hanawa ce daga ɗaukaka murya yadda ta kai a ɗakin nata ta yi wani ya ji muryar tata wanda ba haƙƙinsa ba ne a ce ya ji muryar ta sanda take ɗagawa to akwai tambaya akan kalla mace ce ta aikata aikin alfasha da wani kuma gashi an kusa aurenta ya rage bai fi wata uku ba sai ta gane eh, menene ta- eh, ta gane tana da juna biyu shine eh, ta je wajen likita akan eh, wato akan yi akan ba ta maganin da za ta zubar da wannan juna biyu saboda kada maganar aurenta ta lalace da wanda za ta aura shi kuma likitan ya ce ba zai gaya mata maganin da za ta sha du- a, juna biyun ya zube ba sai ya ya tambaye malami ya ji fatuwa daga gare su a to ai abin da yake akwai a, zub da take musamman wanda yake an riga an busa rai a cikinsa wato a, an samu arba'in har sau uku ba daidai ba ne haramun ne ta ko'ina idan bai kai haka ba to idan akwai wani dalili karfa a iya yi. wanda dalilin a nan kamar ya zama ita din nan ana jin tsoro ga lafiyarta amma wani abin da ta aikata ai wani abu ne wanda ba daidai ba kuma ba a maganin abin da ba daidai ba da wani abu wanda yake ba daidai ba Eh, ai yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake faɗa wa wadda a mijinta ya ce shi ya tabbatar cikin da ta yi ba nasa ba ne. Manzala yake cewa da ita kin gane gwamma kunyatar duniya da kunyatar lahira. Gwamma in kin san kin aikata ki faɗa, ki ji kunya a duniya, ya fi miki da ki ji kunya a lahira. Shi yasa babban abin da za a gane a irin nan, ai gwa- yadda manzo Allah ya faɗa ne gwamma kunyatar duniya. yanzu kam in ta faɗa magana aure fa shi kenan ƙarshen ta lalace ba magana aure shi yasa ta kunyata ta kunyata iyayenta a wannan rayuwa ta duniya to amma kuma kunyata duniyar har ta fi daga kunyatar lahira yawa ya fi daga a ce ta kunyata a lahira kar ta ɗauka dai dan a nan ta sha a lahira za ta sha ina abin ya ƙara taruwa a kanta ga laifin zina ga laifin sauya halitta Allah ga laifin zubar da rai eh, na mai rai tun da jariri ko yana ciki ai mai rai ne musamman wanda ya kai mijallin an busa rai a cikinsa musamman wanda yake ya kai wata uku in bai kai wata uku ma shi ne dai da dama dama Ah, wannan a takaice kenan shi yasa abu ne wanda in aka ba da kofa ma cewa ai ka ce irin wannan ai wani hanzari ne shi kenan wasu da yawa sun samu dama su ta yi su ringa nuna cewa ya shari'a amma suna da wata hanzari ta su je su zo da cikin ah, sai ya zama an buɗe kofar barna ta ta faruwa kenan shi yasa ba daidai ba ne wanda yake son ƙarin bayani akan wannan ya dube akwai littattafai akwai wani musamman wani malami na misira wanda wani alama yana nan da rai musamman ya yi littafi a kan maganar zub da ciki mai wani littafin yana nan in allah da ta yi ma wanda koshi a gani karami ne ba mai yawa ba amma ba shi kaɗai bane wanda ya yi littafi a kan ma wannan maganar akwai wasu da dama a da suka yi littattafai a kan ita wannan maganar ta zub da ciki in allah da koshi wannan ɗin da ya za a ɗauko kuma wanda ke neman ƙarin bayani ma a kai dai ya iya duba kamar sharhin da ibn hajar al-haitami ya rubuta akan arba'una hadisan na nawawi a wajen hadisin abdullahi bin mas'udin da yake faɗa inda yake faɗa sun mai yunfahu fi ruhu to ya kawo bayani shi ibn hajar al-haitami sannan mai hashiyar samadadiki ya ƙara bayanai a nan inda ta yi a ce a raba mace da ciki ba zai zamo laifi ba saboda wani hanzari hakanan akwai wasu da littattafai da yawa kamar su wanda ya yi a kan rarura tushariya akwai dr wahaba zuhaili wanda daman shi bincikensa da ya mana doktora a kan a rarura tushariya ne larura abinda ya sace larura ne a shari'a Eh, wanda abin da ya kawo a ciki ya hada hadda wannan magana ya kawo wannan maganar ya yi gajeren bayani a kanta Allah ya gane da mu alhamdulillah in karanta fatiha daya salatin fatiha uku